من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه وسن بسنته الى يوم الدين. بارك يا السلام عليكم ورحمه الله. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 26 ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da uku miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muktasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa sallam mushaf muhammad ibn abdul wahab wannan kuma shine darasi na na nawa kenan ina masu kafir ashirin da shida kana da tabbas ba samu tabbas wai ina masu ɗauka a kafir ba su san ko kafir ba suke da shi ba Allah shirye su darasi na ashirin da uku jazakallah khair da ka rubuta kai kake da tabbas darasi na 23 to kasancewar an ɗauki lokaci ba yi ba gaskiya ba zan ma iya tuna a ina ne muka tsaya ba ko shakka na manta inda muka tsaya abin da dai na sani mun shiga cikin su'aluhum al-ayat irin yadda kafiran makka suka rinka tambayan manzo sallallahu alaihi wa sallama ayoyi mun shiga cikin nan amma mu kai karshen sa nuna mun wajen za mu tashi wa kana min hikimatihi ta'ala wa rahmatihi haka kake nufi rike na rike na rike wa kana min hikimatihi ta'ala wa rahmatihi lamma arsala muhammadan sallallahu alaihi wa sallam خاتم المرسلين ألا يهلك قومه بعذاب الاستئصال بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين ولما دعا عليه النبي صلى الله والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه فافترسه الأسد كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ما ليس وكان من حكمته تعالى يا كفن سيدة تكين حكمة أبنجي تعالى ورحمته دكما رحمتك لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم يا عندي تولو منزل صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وانت سيدة كمالك منزلني Allah yuhlika qaumahu bi'azabil isti'sal wato yana cikin hikimar Allah ba zai halakar da al'ummarsa ba ta hanyar azaba wadda ake kira azabul isti'sal a tuge su daga ban kasa a dammara su a halakar da su gaba ɗaya kamar yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu ko kamar yadda aka halakar da adawa mutanen annabi Hudu ko samudawa na annabi Salih hikimar Allah ta ki gudanar haka ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal azaba babahum bal dai kadai Allah ya azab ya azabtar da wani sashi na su ne bi anwa'il azab da waɗansu nau'ika na azaba da suka takaita akan mutumin da abin ya shafa kamar wadanda aka ce a yakin badar sai ya kasance abin ya takaita ne akan su banda iyalansa da yan uwansa da suka baro gida a makka an gane ko kalmustahzi'in kamar waɗanda suke izgili ga manzon Allah allazina qala Allah fihim waɗanda Allah ya faɗa game da su yace inna kafainakal mustahzi'in al-ayat ma'ana karanta ayoyin har zuwa ƙarshen su Allah ce inna kafainakal mustahzi'in allazina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhar fa sawfa ya'lamun lalle mu mun isar maka masu izgili izgini da suke maka da shewa da suke maka lokacin da kake isar da addinin musulunci mun isar maka su mun isar maka sharrin su allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar su ne waɗanda suke sanya wani abin bautar daban tare da Allah sai Allah ce fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun hakika mun san cewa kakan samu kuncin kirji saboda abin da suke faɗa su ce maka mahaukaci su ce maka boka su ce maka mai sihiri ko su ce shi alqur'anin bokanci ne ko sihiri ne ko wani abu makamancin haka فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka kasance cikin masu yin sallah shine abin da ake nufi da sujada kuma ka ci gaba da bautar ubangijinka har yaqini ya zo maka abin da ake nufi da yaqini shine mutuwa wato irin waɗannan masu izgili Allah ya isar wa manzon Allah sharrin su ta yadda ya mayar da martani akan su kamar yadda dama ya masa alƙawari yace fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Allah zai isar maka su din shi Allah shine as-sami' mai ji sannan kuma al-alim masani wallazi da'a alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an yusallita alaihi kalban min kilabihi faftarasahu al-asad daga cikin su kafiran maka akwai wanda manzon Allah ya masa mummunar addu'a shine da'a alaihi wato ya mummunar addu'a gare shi an yi sallata alaihi kalban min kilabihi cewa Allah ya tuna masa wani kare cikin karnukansa fassarasahu al-asadu sai zaki ya farauce shi ya cinye shi akan hanyar ta zuwa kasuwanci zuwa kasar Sham wanda aka ce hakan ta tabbata garin shine Walid ibn al-Mughira ko wani cikin kafaran Makka amma sai dai hadisin da ke nuna haka hadisi ne da'ifi an gane ko kama qala ta'ala hakan ya faru kamar yadda Allah madaukakin sarki ya riga yace kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun Allah ce kun kace hal tarabbasuna bina ko kafirai akwai abinda kuke mana dakon sa ne ya same mu illa ihdal husnayn face ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ba wani abin da kuke jira ya same mu sai ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ɗaya daga cikin kyakkyawan mu mutu mun yi shahada ta biyan mu ci nasara wai da Allah su waye masu surutu a nan gurin da balan su waye masu surutu a nan cikin wurin alwala ne ko a ina ne abin ya dame da yawa ɗaya daga cikin kyakkyawa shine shahada mutuwa a wajen yaki mutuwa a wajen yaki kuma shahada ne dan Allah ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun wato karkai tsammanin waɗanda suka mutu a wajen yaki matattu ne bal bari ahya'un inda rabbihim rayayyu ne su a wurin ubangijinsu wato Allah ya kore kasantuwarsu matattu a wurinsa ya kuma tabbatar da rayuwarsu a wurinsa wato sai wannan ya nuna su a wurinmu matattu ne tunda tajri alaihim ahkamul mauta hukuncin da ya shafi matattu da dama yakan shafe su in ba abin da shari'a ta keɓance su ba abin da shari'a ta keɓance shahidi ba za a yi masa wanka ba ba za a yi masa likkafani ba ba za a yi masa sallah ba amma banda wannan kasancewar matarsa ta shiga ta kaba wannan hukunci ne da ya gudana a kansa daga lokacin da ya mutu matarsa ta shiga ta kaba za ta yi wata hudu da kwana goma don ta shiga cikin wallazina yatarabbasuna wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sannan kuma kasancewar ƴaƴansu za su ci gadonsa haka ne kasancewarsa za a binne shi haka ne za a binne shi to kaga ashe matattu ne a wurin mu domin da rayayyu ne a wajen mu ba za mu je mu binne su ba dan binne su sai zanto mun yi ta'azibin su da haka sai ce bal ahya'un inda rabbihim wato rayayyu ne su a wurin ubangiji ta fuskar hukunci yurzaquna ana arzuta su da nau'in abin arzutawa suna ni'imtuwa da kayayyakin gidan aljanna tun kafin su je can wanda daga cikin ni'imomin aljanna na zuwa gare su kafin su kafin ma a ce an tafi kiyama farihin bima atahum Allahu min fadli suna farin ciki da irin abin da Allah ya ba su na falalar shahada har ma buri suke ina ma za su sake dawowa duniya su sake shiga wani yakin a kashe su ba wanda yake mutuwa ya borace ya sake dawowa duniya ya mutu akan tsarin da aka kashe shi akai irin shahidi saboda irin abin da yake gani na girman abin da aka tanadan wa masu shahada wa yastaghfiruna bil ladzina lam yahqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun to kaga wannan ihdar husna ne kenan ta biyu kuma shine mu ci nasara akan ku da ba a yaki haka ne in ma laka wa in ma alaik ko dai kai ka samu nasara ko a ci nasara akan ka to shi mun ne lokacin da ya fita wajen yaki in ya samu nasara husna ce wannan in ma an ci nasara a kansa haka kuma husna ce shi yasa Allah ce qul hal tarabbasuna bina illa ihda al husnayn akwai abin da kuke jira ya sami mu in ba ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ba wa nahnu natarabbasu bikum mu ko abin da muke dako ya same ku ko kafirai an yusibakum Allah bi azabin min indi Allah ya kama ku da wata azaba daga gare shi wata annoba ta sauka a kanku ta kashe ku aw bi aidina ko ya danke ku da azaba da hannayen mu mu karkace ku a wajen yaki ma'ana ko azaba ta annoba ko azaba ta kaifin takobin mu da tsinin bindigar mu da harsashin mu da bullet din mu sai daga cikin wannan zai same ku ko a matsayin ku na kafirai fa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun ku ci gaba da jira in dai kuna mana dakon wani abu ne mu ma za mu ci gaba da jira mu ga me zai same ku فأخبر سبحانه أنه يعذب الكفار تارة بأيدي المؤمنين بالجهاد والحدود وتارة بغير ذلك sai Allah ya ba da labarin cewa wani lokacin yakan yi wa kafirai azaba da hannayen mummunai ta hanyar jihadi ta hanyar haddi da za a tsere wa mutum na in ya kafirka wa taratan da da zalik wani lokacin kuma Allah na musu azaba da wani abin da ba wannan ba gargadan yadda hikimar ta zartar kawo kamar ambaliyar ruwa nau'i ne na azaba idan Allah ga dama ya jarrabu kafirin haɗarin jirgin sama nau'i ne na azaba da Allah ga dama ya jarrabu kafirin shi gobarar daji da ake ta yi da wuya a yi shekara baka ji gobarar daji ba a America ka ji ta haɗi ɗaya hekta sama da ɗaruruwa inda ake noman shinkafa ko masara ko alkama ko wani abu makamancin haka duk wannan nau'ika ne na azaba ambaliyar ruwa haka nau'ika ne na azaba shi da lake cewa a wada ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratu bi amma ba sa tuba kowace shekara sai an jarrabe su ko a jarrabe su da yawan hadarra ko a jarrabe su da gogolan daji ko a jarrabe su da tas ko a jarrabe su da duk waɗannan nau'ika ne na bala'i kala kala ko a jarrabe su da duk waɗannan nau'ika ne na bala'i kala kala to ma ba sa fahimta sun ma la ya tubu na walahum yadhakkarun ba sa tuba ko ba sa daukan wa'azi fa kana zalika mimma yujibu imana aktharihim kama jara ni quraish wannan din sai ya zanto abinda zai iya wajabta imanin mafiya yawan su kamar yadda ya gudana ga quraishawa wa gairihim da waɗansu su cikin larabawa da yawansa da suka rika ganin irin yadda Allah yake haɓaka da'awar manzo sallallahu alaihi wasallam tana ƙara yaduwa kuma yake taimakon nan mure suna ƙara cin nasara su kuma kullum ana dankwace su ana dakuce su tare da cewa in ka kalli mummunai ka kalli kafirai sai ka ga asbabul baka wato sababba na wanzuwa irin wanda dan adam zai iya gani da ido ya ce eh waɗannan ya kamata su wanzu a ban ƙasa kafirai ne suke da shi a hannu sama da mummunai al asbabul maddiya irin ababen da ido ke gani ko hannu ya taba amma kuma tare da haka sai ya zama munai din nan suna suke cin nasara yawa kafirin sun fi yawa wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah inda zaka bi mafiya yawa daga cikin wanda ke ban kasa za fitar da kai daga tafarkin ubangiji kaga yawa sun fi yawa kenan makamai sun fi komai sun fi mummunai din suka fi zama kaɗan kuma su suka fi karancin makamai amma ka'ida ce ta ubangiji kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan باذن الله والله مع الصابرين shine ibnu qayyim ke cewa inda ba kowane dalili a duniya da yake nuna gaskiyar manzon Allah sai kasancewar ya ci nasara akan Qurayshawa ya isa ka gane cewa lalle shi manzo ne da Allah ke karfafa shi dan mutumin da aka kore shi daga Makka bai da kowa ya dawo ya shiga Makka mukarraman mu'azzazan yana cewa za al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa mutumin da ake zargin waɗanda suka bi shi bayi ne talakawa ne fakirai ne irin su khabbab bin al-arab su ammar bin yasir su wane ne waɗanda ba su da dangi a cikin makka da karshe ya dawo yayi wannan karfin wannan dalilin ne kan cewa lallai manzo ne da ubangiji subhanahu wataala ke karfafa shi domin inda azzalimi ne yadda sarakuna suka rika zalunci suna cin kasashe haka shi ma ya ci kasashe da sun ya mummunan karshe yadda muggan sarakuna suka yi mummunan karshe fir'auna ya rauna bani isra'ilawa kamar da Allah babu labari a cikin alkur'ani mai girma domin ya yi ulu ya yi fasadi a banka wa ja'ala ahlaha shi'an yasrifu sa'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum Allah da kansa yace innahu kana min al-mufsidin lalle mabarnaci ne karshen sa kaga dan marata akai aka halakar da shi dukkan wani azzalimi sai ka zama munan karshe yake to inda a ce abinda manzon Allah yayi na cin nasara akan kafirai a Badar da cin wani bangare nasara a yakin Uhud da sauran yaƙe yaƙe da yayi irin yadda sauran sarakuna azzalamai ko gwamnatoci na zalunci yan kama kariya suke mulkushe mutane ne shi ma hakan yayi da Allah ya kunyata shi kafin ya kai karshe amma sai ya kasance bai samu wannan kunyar ba sallallahu alaihi wa sallam wannan kadai ya isa zama babban dalili kan cewa shi manzo ne daga wajen ubangiji ina fatan kun fahimta fa innahu law ahlakahum labadu wanqata'at al-manfa'atu bihim da Allah ya halakar da su su Qurayshawa halakarwa ta gaba ɗaya irin ta adawa da samudawa labadu da sun kare gaba ɗaya wanqata'at al-manfa'atu bihim da babu wani sauran amfani amfani da ya yanke tattare da su walam yabqa lahum dhurriyyatun tu'min da babu wata zurriya da za ta wanzu cikin su kuma ta yi imani tunda an halakar da iyaye ballantana wa su haihu bi fillahi ma azabahum bihi min al-izlal wal qahr amma irin nau'in azabar da aka musu na kaskantar da su ga su da ransu suna yi suna ganin manzon Allah ya fi karfin su sallallahu alaihi wasallam bayan da suka iya fa inna fi zalika ma yujibu ajzahum wannan na nuna gajiyawar su azaba ta kaskantar da su da rinjaye akan su wan nufusu idza kanat qadiratan ala kamali agradiha fala ta kadu tansarifu anha zukata a ɗabi'a yadda suke in dai har zuciya na da ikon cika manufarta to babu yadda za a yi ta iya canja manufa in kaga ta canja manufa to ta kasa cin manufar da cika manufar ne idan mutum yayye ya samu kaza ya kasa to sai ya canja amma in yana da iko to baya canjawa manufarsu shine kaskantar da manzo sallallahu alaihi wa sallama da mummunai wannan shine manufarsu amma da suka yi suka yi suka kasa sai suka yi ne sai suka canja sai gaba wani amfani ci gaba da yakin ci gaba da fadan baya da amfani kawai mu shiga addinin sa mu huta mu zauna lafiya bi khilafi ajziha sabanin gajiyawar zuciya in ta ga ta kasa cimma manufata fa innahu yad'uha ila tauba gajiyawar na janta zuwa ga tuba kama kila kamar yadda aka ce min al-ismati an la taqdir yana daga cikin kariya da Allah zai baka ka tashi yin wani zunubi ka kasa to kariya Allah ya baka domin in ka kasa sai ga mafi kyau ta abin nan kamar barawa ya fita yawon sata kwana ɗaya kwana hudu sati biyu yana fita ba a sa'a kowa ya rufe gidansa kowa ya rike bakin aljihunsa bai samu yayi wa wani sane ba kuma dole zai ci abinci kuma yayi yayi ya samu na sata ya kasa idan aka zo ana neman mai fuskare wata rana sai ce gani to kai kariya Allah ya ba shi da ya kasa din ولهذا آمن عامتهم don haka ne da yawansu idan an ce ammatuhum mafiya yawansu duk suka yi imani ana nufin mafiya yawan qurayshawa wa qad zakara Allah ta'ala fi tawrat li Musa Allah ya ambata cikin at-taura yana magana da annabi Musa alaihi salam yace inni uqaffi qalba fir'auna fala yu'minu bika litazhara ayati wa ajaibi ni zan ke kasar da zuciyar fir'auna ba zai imani da kai ba saboda mai dan ayoyina da ababen mamaki na su bayyana zan sa zuciyarsa ta zama ke kasashiya ya ɗaura kamarar faɗa da kai sai kuma in ɗora ka a kansa wannan sai ya zama hujja da mu'jiza kan cewa kai annabi ne domin waye yake yin gwaninta wanda ya kada rago ko wanda ya kada jarumi idan mutum rago ne sai ka kayar da shi baka yi gwaninta ba shi kadai ma an ka kyale shi zai faɗi to amma idan jarumi sai ka kayar da shi shine gwaninta inda fir'auna bai kai matukar da ya kai ba ta ji da isa da bunƙasa da nasarar da annabi Musa ta a kansa ba za ta bayyana ba tarihi ya hikaito ta tare da ban mamaki amma tun da fir'auna ya kai ya bunƙasa yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'ala يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا irin waɗannan bakaƙen maganganu da ji da isa da giyar mulki sai ya kasance an dammara shi dammara shi sai zanto mu'jiza to wannan magana da malayi hikaito ta nan ya ce an faɗa cikin attaura wata maganar ita take jawo wasa wani ilimin shi ke sa ka fahimci wani a jiya lokacin da muke tafsiri ayar farko da muka karanta wa laqad atayna musa alkitaba la'allahum yahtadun hakika mun gaya annabi Musa littafi dan mutane su shiryu muka yi ta tattauna akan su wane ne aka ce dan su shiryu aka ba annabi Musa littafi fir'auna da mutanensa ko banu isra'ilawa muka ce bani isra'ilawa saboda ne saboda an ba su littafin ne bayan halakar da fir'auna ba a saukar da attaura ba sai bayan ne sai bayan an halakar da fir'auna kafin a halakar da fir'auna abinda aka bayar annabi Musa alaihi salam mu'jiza da ya taho da ita wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مصبورا عليك ثم أسوك الدكتور to bayan halakar da fir'auna kuma sai Allah ya ce da annabi Musa cikin at-taura inni uqatti qalba fir'auna fala yu'minu bika litazhara ayati wa za'ibi kun fahimta a lokacin na riga halakar da firawuna ko saka babu jerin ayoyin da ke cikin suratul mu'minun sun nuna an gama da firawuna ولقد أرسلنا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا عدو من البشرين مثلنا وقومهما فكذبوهما فكانوا من المهلكين كذا أرجع هلك الدشيك ده أنت إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين أقرأ ذاك فكذبوهما فكانوا من المهلكين سنة ذاك لقد آتينا موسى الكتاب يعني متى بعد هلاك فرعون وملئه kaga wannan ya sa dole sai sa alamar tambaya akan wannan kenan musamman kuma tunda a tauratun da ke hannun yahudu a yanzu kamar su ɗaya da linjila ɗin da ke hannun Kirista a yanzu ina nufin kamar su ɗaya ta fuskar kowanne ba ka iya ba da tabbacin gaba ɗayansa wahayi ne na Allah tunda Allah ya ce an caccanja su yuharrifun al-kalima min ba'di mawadi'i yahudawa sun caccanja shi a fatatun ma'una an yin mulakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ko shakka babu akwai alamar tambaya akan waccan magana na iya yiwa a yi wannan tawilin amma in bayan ka gama tabbacin wannan nassin yana cikin abin da ba canza ba cikin altaura ya iya yiwa kai wannan tawilin ka ce eh Allah ya saukar da altaura sai yake labarta annabi Musa labarin abin da ya wuce a baya ja'i ya kasance akwai wannan ihtimalin amma in kana da wannan in ka samu tabbacin wannan nassin a yanzu haka yana cikin abin da ba a jikita shi ba cikin altaura wanda yanzu ba mu da wannan tabbacin duka da za ka tabbatar ne bayan ka tabbatar da ya inganta wannan din cewa a taura din ba ya cikin abin da aka jirkita bayyana anna fi zalika min al-hikmah intishar ayatihi ad-dallati ala sulki anbiya'ihi fil ard إذ كان موسى أخبر بتكليم الله له وبكتابة التوراة له فأظهر له من الآيات ما يبقى ذكره في الأرض وكان في ضمن ذلك ومن تقسية قلب فرعون ما أوجب هلاكه وهلاك قومه ما ليس بين أن في ذلك من الحكمة الله يا بين ينا دقى تكين حكمة أنا إيه قصد بزوسير فرعون انتشار آياته الدالة على فرق أنبيائه ya ɗora ayoyin ubangiji a ban ƙasa irin ayoyin da ke nuna gaskiyar annabawansa a ban ƙasa in kana musa akhbara bi taklimillahi la annabi musa alaihi salam ya ba da labarin cewa Allah ya yi magana da shi wa bi kitabati tawrati la ya ba da labarin Allah ya rubuta masa at-taura fa azhara lahu min al-ayati ma yabqa dhikruhu fil ard dan haka sai ubangiji ya bayyana da ayoyi a hannun annabi Musa irin ayoyin da ambatan su ke ci gaba da wanzuwa a ban ƙasa har yanzu a labari za a hikaito sabbin annabi Musa alaihi salam da hannunsa da yake kille da sauran ayoyi da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gudanar a zamanin sa na mu'jiza wa kana fi dhimmi zalik yana daga cikin abin da hakan ya kunsa wa min taqsiyati qalbi fir'aun da kuma abin da ya jawo kekashewar zuciyar fir'aun ma aujaba halakahu abin da ya wajabta halakar shi fir'auna din wa halaka qaumihi da halakar mutanensa domin kekashewar zuciya ta jawo aka halakar da shi wa fir'aun كان جاهدا للصانع فرعون ya kasance yana musun samuwar ubangiji shine as-sani lafazin as-sani baya cikin asma'ul lahi al-husna ka iya ba da labari na cewa ubangiji su Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u hadha al-kawn wa ma fiha min al-ayat ubangiji shine wanda ya kera wannan sararin duniya tare da abin da ke cikin ta na abin ban maki da kace sani baka nufin suna cikin asma'ul lahi husna amma labari take bayarwa akwai bambanci tsakanin ba da labari da kuma sanya suna ina fata mu fahimta yanzu da nace maginewa ne shi ne wanda ya gina wannan masallacin ya gina wannan makarantar kalmar ya gina ko magini tana nuna suna ko ba da labari game da sana'arsa ba da labari game da aikinsa amma ba ta nufin cewa da zan ce ya sunansa suka ce magini ba sunansa bane magini yana da wani suna daban amma na ambaci kalmar gini ko magini don ba da labarin aikinsa to haka lokacin da aka ce asani ba a nufin asma ba a nufin suna ne daga cikin sunayen Allah an gane ko dan da kaida ba ka tabbatar ma Allah suna sai abin da ya tabbata cikin alqur'ani ko hadisi inda ta ce فلذلك أوتي موسى من الآيات ما يناسب حاله saboda irin yadda fir'auna ya rinka jayayya da samuwar Allah din ba yana cewa ma rabbul alamin ka dubi gagganci ba menene ubangijin sai ma ce bai ce mamman sai ce ma menene bai ce ba wane ne kaga menene da wane ne akwai bambanci domin wane ne yana shiga cikin ma'anar ababe masu kudura ya iya yiwa suna da kudura amma ma cikin ababen da sarrafa su ake yi wato kaga jayayya kenan duk da cewa a zuciya yadda akwai Allah tunda Allah ya ce wa jahadu biha wa sai kanata an kusa hun zulman wa wato sun yi musu da ayoyin da annabi Musa ya zo da su amma a zuci sun yarda gaske ne amma a zahiri sun bayyana musu kawai abin da fir'auna ya istihzaz raina hankali fasta kasta qaumahu fa ta'uhu ya raina hankalin su kawai sai suka bi shi fa arada an yastafizzahum min al-ard fa azraqnahu wa man ma'ahu jami'a istihzaz raina hankali kawai amma a zuciya yadda cewa lillahi tun da lokacin da annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair kai ka san ba wanda ya saukar da wannan ayoyin da nazo maka da su da mu'jizozi da suka bayyana a hannuna sai ubangijin sammai da kasa ya saukar da su don su zama hujja sai Isra'ila ya tuni bai ce ban sani ba wannan yana ya sani annabi Musa ce laqad alimta hakika ka sani cewa Allah ne ya saukar sai fir'auna ya shiru bai ce ban sani ba wannan yanzu ya sani kenan shine ma'anar wajahadu biha wa istiqamatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin dan haka sai aka zo wa annabi Musa irin ayoyi wanda suka dace da halin shi fir'auna wa amma bani isra'ila ma'al masih fa kanu mutarrina bil kitab al-awwal فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى ولم يكن محتاج إلى جنس تقرير النبوة إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يثبت ذلك وإنما الحاجة إلى تثبيت نبوته أما mu'amalar banu isra'ila game da annabi isa alaihi salam su kan sun kasance sun yarda da littafin farko da aka saukar shine at-taura da haka ba su da matsala yanzu dan wani annabi ya zo da wani littafi falam yahtaju ila mithli ma ihtaja ilayhi musa da haka ba su da bukatun irin abin da annabi musa ya bukaci a ba su na sabon littafi dan ya fadawa banu isra'ilawan zamanin sa wato banu isra'ilawan zamanin annabi isa ba su da wannan bukatar da yawa ولم يكن محتاجا الى جنس تقرير dan a lokacin da annabi isa mai ya samu suna rike da attaura sawa'un bangaren da ba zai kita ba ko bangaren da aka jirkita suna da rike da ita kaga akwai wani bangare na yin imani da ne littafi walam yakun muhtajin ila jinsi takrir nubuwa shi kansa annabi isa ba da wani bukatar wani sabon abu da zai tabbatar da annabtaka إذ كانت الرسل قبله جاءت بما يثبت ذلك domin manzannin da suka gabace shi sun zo da abin da ke tabbatar da annabtaka wa inna man hajatu ila tathbit nubuwwati abin da kawai ke so ya tabbatar musu ni ne annabin amma a cikin addinin su dama akwai yarda da annabawa ya rage ne ya ce shi ne annabin su yarda da annabtaka sa shi shi kadai amma ba tabbatar da annabtaka ba a matsayin wani mukami da Allah ke baiwa sun yarda da wannan amma shi ya sa rigar annabtan ne abin da yake bukata ya tabbatar musu وما هذا فقد أظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من قبله وأعظم tare da haka Allah ya bayyana waɗansu ayoyi a hannun annabi Isa kwatankwacin ayoyin waɗanda suka gabace shi kuma waɗanda suka fi su girma domin in ya zanta annabi Musa zai jefar da sanda ta zama macijiya hannunsa ya kyalli annabi Isa zai warkar da makaho zai warkar da mai ciwon albaras zai warkar da mai kuturta zai yi kaza zai kaza zai kuma rayar da matacce da izinin ubangiji jefa sanda ta zama macijiya shi ya fi zama abin mamaki ko ko mutum ya tayar da wanda ya mutu a gaban idan ka gani ko sai ka babu wannan ta fi girma wato ya zo da jinsin ayoyi makamanta waɗannan ko wanda suka fi su girma wa ma haza lam yati bi ayatil isti'sal tare da haka amma bai zo da azaba ta tumbake banu isra'ilawa ba gaba daya bal bayyana Allah fil qur'an annaha la tanfa'uhum bal tadurruhum Allah ya bayyana cikin alqur'ani cewa inda za a zo musu da ayoyi irin na azaba ta istisali ba za su amfane su ba cutar da su za su li'annahu alima anna quluba anna qulubahum ka qulubil awwalin Allah ya san zukatan bani isra'ilawa da suke lokacin annabi Isa ke kasa su ne kamar zukatan kafiran farko kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih wato kamar haka ne wani manzo bai zo ba kafin shawa ko kafin kafiran yau wani manzo bai zo wa mutanensa ba illa kalu face sai ka bi mutanen sun ce sahir wannan manzon mai sihiri ne aw majrur ko sai mahaukaci ne sai Allah ce atawaso bi shin sun yi juna wasiya ne kalma ce guda ɗaya take ta mai mutuwa abinda kafiran farko suka faɗa shi na karshe suke faɗa shin juna suka yi wasiya da irin wannan zancen bal hum qaumun tabu'un bari ba wasiya suka yi juna ba kawai shi shige ne suka yi tarayya kai ko wani ma'ana kazalika qala allazina min qablihim misl qawlihim tashabahat qulubuhum kamar haka ne kafiran da suka faɗa irin kwatankwacin abin da kafiran yau suka faɗa zukatan su sun yi kama da juna wa qala ta'ala wa na hujjojin su a ce manzo mai sihiri ne ko a ce masa mahaukaci ne kusan duk kafirai sun yi tarayya akan wannan hujjojin a ce ba za mu ba abin da ka zo da shi ba mu saɓawa mu muna nan akan abin da iyayenmu da kakanni suke kai kusan dukkan mutane sun faɗi wannan san daga farkon al'umma zuwa ƙarshen al'umma wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka duk abin da suka faɗa kenan وقال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الآية وقال تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم خير shin kafiran ku ne su ne mafiya alkhairi min ulaikum sama da kafiran da suka wuce a baya ba na ba bambanci tsakanin su wajen kafirci al-aya wa suratu iktarabat allati dhukira fiha inshiqaq al-qamar wa yaraduhum an al-ayat wa qawluhum sihrun mustamir ga sura ta ita tarbata sa'atu wa shakkal kamar wadda a cikin da aka ambaci tsagewar wata gida biyu da kuma yadda kafirai suka kangare suka kiyarda da ayoyin da manzo ya da shi wa in yaraw kullu ayatin ya'ridu wa yaqulu sihrun mustabir duk wata mu'jiza da manzon Allah ya zo da ita ga kafiran Makka sai mutane su kawar da kai su ce wannan sihiri ne kawai sihirin mustamir ma'ana sihiri ne mai ci gaba da wanzuwa jiya yayi yau yayi ba mamaki goma ya zo da wani sabon sihirin ma'ana duk mu'jiza da ya zo sihiri ne وقال فيها التي ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ya zo musu cikin wannan alkur'ani min al-anba'i dangi na labarai ma fihi muzdajar irin abin da a cikin sa akwai tsawatarwa amma ba su tsawatu ba a ce ga wannan sun yi kaza an halaka su wannan sun yi kaza an halaka su a ya kamata su dauki wazi amma ba su ba hikmatun baligatin fama tuhunin nuhur hikimomi masu wanzarwa masu gamsar da wanda ya ji amma kuma gargadi bai musu amfani ba فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر قالوا سكوا بيبال بدر ما فيه مزدجر اي يزجرهم اتكن ابن da aka faɗa masa labari akwai abin da zai firgitar da su amil kufri ya sa su bar kafirci zajran shadida firgita suwa mai tsanani in kana fi tilka al-anba'i sidqur rusuli wal inzaru bil adab alladhi waqa bil mutaqaddimin domin a cikin labaran akwai abin da ke nuna gaskiyar manzanni ka duba cikin sarki shara'i kazzabar qaumin nuh bil mursalin إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أمين لك واتبعك الأفضلون قال وما علمي har ya zuwa lokacin da aka halakar da su gaba ɗaya aka dammara su aka halakar da su sai kuma aka shiga labarin addawa ka gabar adil na mursali idza qala lahum aqum udna la tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajra illa ala rabbil alamin atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'busuna wa tattakhizuna masali har aka halakar da su aka zo kan zabar samud al mursalin idza qala lahum aqum salihun la tattaqun aka halakar da su aka zo kan zabar qawmi lut al mursalin idza qala lahum aqum lut la tattaqun inni lakum rasulun amin ga abin da yace ga abin da suka ce da bai sai imani shi ba aka halakar da su aka zo kazzaba ashabul aikatul mursalin idza qala hum sa'ib ala tattaqun sai aka halaka da su wannan da'awar da ke gaskiyar manzanni ya ce ya ce ya ce an ce ya ce an ce da aka ke da da nasu an halakar da mutanen ai ya kamata ne yanzu za'ahu min al-anba'i ma bihi muzdajar dan da kai yanzu haka ka ga wani ya sa hannu wuta ta kama wancan ya sa wuta ta kama wancan ya sa wuta ta kama kai suka dauka in ka sa naka hannun wuta ba za ta ci ba ga wani ya fada ruwa ya haɗe shi wannan ya sake fada ruwa ya haɗe kai sai ka ɗauka in ka shiga bai haɗe ka ba ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajir wa li hadha yaqulu aqiba kulli qissa dan haka ubangiji ya ambata a ƙarshen kowace kissa wato a cikin suratul suratul qamar fa kaifa kana azabi wa nuzur duba ka ga azaba ta ta kasance yaya gargadi na ya kasance ai azabi ne man kazzaba rusuli yaya azaba ta zama ga wanda ya ƙaryata manzannina wa in dari lahum bidalika yaya gargadi na ya zama gare su kabla maji'ihi kafin azabar ta zo kuma qala sannan yace akuffarukum ayyuha al-umma shin kafiran ku ku wannan al'umma ta manzon Allah khairun sunu mafiya al-khairi min ulaikum sama da kafiran mutanen farko da suka wuce alladina kadabu rusula min qablikum wanda suka ƙaryata manzanni kafin ku waɗannan kafirci suka aka halaka su waɗannan kafirci suka yi ma'ana ko na kun san fa alkhairi ne dan haka Allah ba zai danke su da azaba ba am lakum bara'atun fi zubur ko kuna da waraka cewa ko ba za a muku azaba ku zubur cikin littattafai da suka wuce na baya am yaquluna nahnu jami'un muntasir bari kafiran yau abinda suke cewa nahnu jami'un muntasir mu wani taro ne wanda za mu ci nasara akan manzon da aka turo bana وذلك أن كونكم لا تعذبون مثلهم إما لكونكم لا تستحقون ما استحقوا أو لكون الله أخبر أنه لا يعذبكم abin da ke faruwa shi ne kasancewar ku ba za a muku azaba irin tasu ba yamma dai dan kasancewar ba ku cancanci irin tasu azabar ba ko taku wani nau'i ne daban ba irin tasu ba ko kuma dan kasancewar Allah ya babu labari ko da ba zai muku irin wannan azaba ta istisali ba fa hadha bil nazari ila fi'lillah wannan ko dangane da abin da Allah yake aikatawa kenan wa amma bil nazari ila quwwatir rasuli wa tibaihi amma dangane da karfin manzo din da karfin mabiyansa fa yaqulu na nahnu jami'un muntasir ga samu dinnan masu yawa ne kuma zamu ci nasara fa innahum aktsaru wa aqwa kama qalu ayyul fariqayn khairun maqaman wa asanu nabiyya kafirai suna ganin su suka fi yawa su suka fi kayan makamai da haka suke cewa nahnu jami'un muntasir kamar yadda suka ce ayyul fariqain khairun maqaman cikin mu wani bangare ne cikin bangarori guda biyu khairun maqaman da yafi kyakkyawan mahallin zama gidajen mu da muke zaune su suka fi kayatuwa ko naku haka kafirai suke faɗa manzon Allah da sahabbansa wai suna ganin gidajen zama kayatattu da suke da su da abinci irin wanda suke so da sutura da abin hawa shine ke nuna Allah ya yarda da su wa ahsanul nadiya cikin mu wane ne yafi taron jama'a nadiyi kenan wanda yake yana da mutane waɗanda nadi kenan yana da mabiya wa fi yawan mabiya a yi lissafi a gari a yi fansar suwa suka fi yawa kasan koyon bida ba suna faɗin haka suka fi yawa wai su ke dawa ake ɗaya biyu uku hudu biyar to shi ke nuna gaskiya in wannan suka zama goma wannan suka zama biyar to abin da ke nuna idan kana son ma'aunin gaskiya to goma su suke da gaskiya biyar kuma kuskure suke yi ya za su yi hadisin muslim da maza Allah ke cewa an bijiro min al'umma da gani ra'aytun nabiyya wa ma'ahu ar-rahab na ga wani annabi ba kowa tare da shi sai ar-rahab adadin ne daga mutum ɗaya zuwa tara ko goma ba su kai ba wa kana fil madinati tis'atu rahatin rahat mutum tara kenan wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan wani annabin tare da shi mutum biyu ne ko daya suka yi imani da shi wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad ba wani annabin ba kowa tare da shi to tun da shi kadai ne a gari ya zai zai canji su kuma sun fi yawa su suke da gaskiya kenan sai ba yawa ma'aunin gane gaskiya ba wai yawa ake ba da lissafi da kididdiga da zuban alkalin ba wa yafi yawa الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين والأتباع وإنما يعرف الحق بأدلة شرعية أدلة كي gane gaskiya da shi dalilai na shari'a hujjoji karfafa a qur'anance a hadisance sai a gane wannan ce gaskiya wancan ne bata amma tare yoyo wa in fito aksar man fil ardi dukkan an kalli da walakin aksarhum la yaqilun aksarhum la yu'minun wa ma aksar an-nas wa la harfu bi mu'minin abin da qur'ani ya tabbatar kina al-aksariya suka zanto su akan halaka sai da haka dai ba a kididdiga suya suka fi yawa abin da ake kididdiga suya suka fi dalili kokwara shi abin abin da ake so a إلى قوله أساسا ورئيا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا فألا يمس ردي da suka ce ayyul fariqain khairun maqaman wa ahsan nadiya cikin tawagar guda biyu ta mu ko ta annabi da sahabbansa suwa suka fi kyakkyawan muhalli suwa suka fi taron jama'a suwa sai ubangiji ce wa kam ahlakna qablahum min qarn yana muka halakar kafin su na karni daban-daban tsare ko daban-daban ajiyal generation daban-daban muka hallakar hum ahsanu asasan su suka fi yawan kayan alatu wari'iya kuma su suka fi yawan kayan kwalliya da abin gani da ido amma mun hallakar da su mutanen firawuna da aka hallakar da su ya Allah ke kankara komin jannatin wa yun wa zuru'in wa maqamin karim karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awrasnaha قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين أو من كذلك وعرفناها بني إسرائيل sai yawan kayan alatu da abin hawa da abinci mai kyau da koyi da barori da bayi da na ƙaryar da na gaskiyan ba shi ke nuna cewa kana kan gaskiya ba abin da ke nuna kana kan gaskiya ya zanto duk abin da zaka ce ko ka aikata kana da hujja cikin qur'ani ko ingantaccen hadisi daga manzon tsira su ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا هو المطلوب wannan shine abin da ake nema amwalan wa manzaran wai wa fi kyawun asasan shine ma da ya fasara shi amwalan manzar shine ri'iya فقال تعالى التي سيهزم الجمع ba sun ce nanu jami'un muntasir ba سيهزم الجمع za a rinjayi taron nasu wayyalluna dubur da kansu za su zuwa baya su gudu a fagen yaki an faɗa haka tun kafin hakan ta faru kuma hakan ta faru ai ya kamata su imani أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهزيمتهم وهو بمكة الله بيه من الله لا دار الزاء نفر أكن كافريتم النبي من مكة في كلة من الأتباع cikin ‘yan kaɗan na mabiya wa ba'afin minhum ga raunin mabiyan ga su ba su da yawa ga su koma su launi wala ya dinga ahadin qabla an yuhajira bil adati al ma'rufa allati sayuhzamu al jam'u za a ci nasara akan gayyar wa yawalluna dubur lokacin al'amarin sa wayi tsammanin zai dauka wa yuqatiluhum ya annabi zai iya yaƙa su fa kana kama akhbara sai abin ya kasance kamar yadda Allah ya bada labari wa zalika bi badrin hakan ya faru a badar wa tilka sunnatullah wannan ko ita ce sunnar Allah kama qala ta'ala sunnatullah allati kad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar Allah kenan irin wanda ta shuɗe a baya ɗora mummunai akan kafirai ko da mummunan sun zama kaɗan kafirin suna da yawa ko da mummunan suna da karancin makamai kafirin suna da makamai na zamani na ƙara dangi sai Allah ya ɗora mummunai a kansu wannan sunar Allah ce a ban kasa wa haisu yawharul kuffaru wa yaglibun wa yaglibun fa innahu fa inna ma yakunu zalika li dhunubil mu'minin duk inda kai kafirai sun sun bayyana kuma sun ci nasara akan mummunai fa inna ma yakunu zalika li dhunubil mu'minin hakan na faruwa ne a sakamakon zunuban mummunai din dan Allah ya kankare mu da sai ya dole kafare akan Allah fi auza banda kasa imanihim irin zunuban da suke gadar da ragowar imani tawayar imani fa idza tabu in mummunan suka tuba suka dawo ga Allah nasarahum Allah sai kuma ya taimake su kama kala ta'ala kamar yadda yace wala tahinu wala tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin la tahinu kar ku rauni wala tahzanu karku bakin ciki wa an tumul a'lam ku ne madaukaka in kuntum mu'minin in kun zama mu'minai ta ku imani ba farsun zuci ba kudurin zuci bane kadai ba farsun baka bane a'a ya ya shafi itiqadun bil janan wa nadqun bil lisan wa amalun bil arkan wannan shine al-iman itiqadun bil janan kuduri na zuci dangane da kadaitakar Allah dayan takarsa nadqun bil lisan farsun baka wa amalin bil arkan aikin gabbai kaiwa da komowarka tashi da zama da barci da farkanka mu'amalarka ta kai kaɗai da mu'amalarka da sauran jama'a duka gina ta akan ka'idoji da koyarwar imani domin al'amalu da ya sulatun fi musamman iman ayyuka na yau da gobe dukkan su ana suna shiga cikin faɗin kalmar imani idan ayyukan kirki suka yawa to gwargwadon yadda imani ya bunƙasa kenan ta tare da kai idan ayyukan kirki suka ragu na barna suka yawa to gurgurdan yadda aka samu ragowa da nakasin imani su tare kai kenan mai cikakken imani za a gana da cikakkun ayyuka mai ragowar imani za a gana da raunin ayyuka ina fatan kun mai tsohon da kyau fa idza kana min tamamil hikmati war rahma an la yuhlikahum bil istisal kallazina min qablihim qala ta'ala akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur كان لا يأتي بموجب ذلك مع إتيانه سبحانه بما يقيم الحجة أكملة الحكمة والرحمة إذ كان ما أتى به حصل به كمال الهدى والحجة وممتنع منه دفع من أباب الاستئصال ما أوجب بقاء جمهور الأمة حتى يهتدوا ويؤمنوا مالك فإن فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة إنكو هرينا تكن cikar hikimar ubangiji da rahamarsa Allah yuhlikahum bil istisal ba zai halakar da al'ummar manzon Allah ba ta hanyar dan mara su gaba daya kallazina min qablihim kamar yadda aka yi waɗanda ke kafin su qala ta'ala Allah ta akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur kamar yadda karanta a baya ma'ana kafirin yanzu da ba a yi musu azaba ta istisali ba wai dan suna da wani alkhairi bane ba sama da kafiran da dan wata hikima ce كان لا يأتي بموجب ذلك مع إتيانه سبحانه وتعالى بما يتم الحجة kaga ubangiji ta'ala ba zai zo da abin da zai saukar da azaba akan su azaba ta istisali ba tare da cewa Allah zai kawo abin da zai tabbatar da hujja akan kafirai wato wata azaba kadan wadda ba ta halakar da su gaba ɗaya ba azaba ta a ci nasara akan su irin yadda ya faru a badar wanda wannan an kashe sauran an kashe mutum saba'in an ribace saba'in dan sauran da suka dawo gida ya zanto hujja ta tsaya akan cewa annabi Allah ne ke karfafa shi dai inda karfi ne na ganin ido sun fi shi karfi inda yawa ne sun fi yawa inda makami ne sun fi shi makami wannan ya nuna akwai karfafawa da bai janibin ubangiji shi yasa ya ci nasara akan ashe wannan ya isa ya zama hujja akan su mafi imani da shi kun gane ai akmalat hikima hakan ya zama mafi cika wajen hikima wa rahma إذ كان ما أتى به domin abin da Allah ya zo wa manzon Allah da shi a wannan lokacin hasala bihi kamal al-huda wal hujja da wannan abin cikakkiyar shari'a da cikakkiyar hujja suka tabbata wa man kana minhu abinda Allah bai zo ba da shi na azaba dafa min azabin istisal ma aujo baqa jumhurul umma ya kare azaba ne ta dindindin ko azaba ta halakar da su gaba daya saboda hakan ya wajabta wanzuwar sauran al'umma ma'ana aka halakar da waɗansu aka jarrabe su da karamar azaba don kar babbar azaba ta zo idan babbar azaba ta zo duka za a halaka su amma da karamar ta zo ta shafi waɗansu sai mafi yawa kuma su wanzu wanda su ba ta shafe su ba to amma tun da sun ga ta shafi waɗansu daga cikin su sai yanzu hakan ya faru a gaban idan su ya ja su zuwa ga mai yin imani hatta ya hata har su imani wa yu'minu su wato su shiru kuma su imani wa kana fi irsali khatamir rusuli من الحكمة البالغة والمنن السابغة ما لم يكن في رسالة غيره wannan sai nuna maka cewa a cikin turo annabin karshen zamani cikamakin annabawa shugaban manzanni akwai hikima cikakkiya da ni'imomi masu yawa masu gwabi malam ya kun jirsa ta gani irin wanda babu su a cikin aikin da aka yi wa waɗansu annabawa hikimar aikoki ta ɗara hikimomin da ke cikin turo sauran annabawa lalle kowane annabi a cikin turo shi akwai hikima abinda ma yake so ce kowane annabi akwai hikima cikin turo shi amma hikimar da ke cikin turo manzon Allah ta tsara ta sauran girma da kuma cika da batsewa irin yadda annabtakarsa da manzancinsa ya tsara sauran kamala da cika da batsewa kun gane ai salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in yanzu mai wannan littafin zai ce ba ya san manzon Allah ka sa akwai abu mai shi ne kusa Muhammad bin Abdul Wahab da ake cewa almajiransa wahabiyawa makiya annabi amma ka duba yadda ke ta fito maka da abubuwa yanzu ne wanda littafin a ce baya son annabi dan Allah a masa adalci raja'na idza siratihi yace don wancan ya da zango ne mu sake komawa zuwa ga tarihin nasa mu sake koma zuwa ga tarihin nasa khurujuhu sallallahu alaihi wa sallama ila ta'if yanzu mu bayani game da fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi zuwa ta'if ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت أمه خرج إلى الطائف يا عند بلاء يسألني ده من الله ده قريش بعد موت أمه باين متور بطل أبو طالب يد قريش وسن ساسي وهلا تاي وهلا خرج الى الطائف سيف سيف في الطائف رجاء ان يؤوه وينصروه على قومه فاتن كوسا كربا كنتنسا su kuma taimake shi akan mutanensa wayan na'uhu minhum ko sa ba shi kariya kar mutanensa ƙurashawa su cutar da shi hatta yuballigha risalata rabbih har ya sami ikon isar da manzancin ubangijinsa wa da'ahum ila Allah azza wa jalla ya kiraye su zuwa ga imani da Allah falam yara man yu'i wa lam yara nasira bai samu wanda ya karɓi bakuncin sa ba bai samu wanda ya yadda ya taimake shi ba a ta'if wa azawhu ashadda al-adha sun cutar da manzon Allah mafi tsananin cutarwa wa nalu minhu ma lam yanal minhu qawmuhu sun yi masa abin da mutanensa ƙarshe ba su yi masa shi ba wa kana ma'ahu zaid bin harisa maulahu a cikin wannan tafiya tare da manzon Allah akwai bawan ta shine zaid bin harisa fa aqama bainahum ashrata ayyam kwana goma ya a ta'if la yad'u ahadan min ashrafihim illa kallamahu ba wani babba bai faɗa aji a cikin ta'if fati sai sai da manzon Allah ya kai masa ziyara ya kira shi zuwa ga musulunci fa qalu suka ce da shi ukhruj min baladina fita ka bar mana garin mu wa agraw bihi sufaha'ahum suka buga wawayensu game da manzon Allah fa waqafu lahu simatayn wawayen suka tsaya ta inda manzon Allah zai ji simatayn sahu biyu waɗansu daga nan waɗansu daga nan wa ja'alu yarmunahu bil hijara suka rinka jifan sa dutse wa bi kalimatin min as-safahi da kalmomi na wauta da rashin hankali hiya ashaddu waqa'an min al-hijara wanda konarsa a zuci ya fi ma a jefe ka da dutse zafi da radadi hatta duniyat qadamahu har sai da kafafunsa suka yi jini wa zaid bin harisa ya tihi bi nafsi zaid bin harisa in yaga an je hu dutse ga manzon Allah sai ya kare dutsen ya same shi hatta asabahu shijajun fi ra'sihi har sai da ya kasance rotsi ya same shi a kansa fan sarafa ila makkah mahzunan manzo Allah ya juya ya fuskanci makka yana cikin bakin ciki da damuwa wa fi marjaihi zalika akan hanyarsa ta dawowa da'a bid du'a al mashhur sai addu'a da wannan mashhurin addu'a da ake ruwaito ta cikin littafin tarihi ko littattafai na sira اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك galibin da suka san sira sun rawaito wannan addu'a sai dai sanadin da gaskiya ko saka babu da'ifi ne sanadin wannan addu'a da haka za mu karanta ma'anarta kawai don dai ka karu da larabcin da ke ciki Allahumma inni asku ilayka ba'fa quwwati ya ubangiji ina kawo maka kukan raunin karfi na wa kallata hilati da karancin dabara ta wa hawani alan nas da wulakantuwa ta auren mutane an ta rabbul mustada'afin kai ne ubangijin masu rauni wa an ta rabbi kuma kai ne ubangiji na ila mun takilu ne zuwa ga wa ka tura wakilci na ila ba'idin ya tajahamu ne ya zuwa ga wani nesa wanda zai gintse mun fuska ya ki taimako na au ila aduwin mallaktahu amri ko ya zuwa ga wani abokin adawa wanda zaka mallaka al'amari na a hannunsa in lam yakun bika ghadaban alayya fala ubali duk da abin da ya same ni in dai baka fushi da ni ya ubangiji ban damu ba da abin da ya shafe ni wajen yada da'awa gaira anna afiyataka hiya awsa'uli amma fa in samu warakar ka shine abin da yafi yalwa a gare ni wato ka warkar da ni daga cutarwa ta same ni a'udhu bi nur wajhik ina neman tsari da hasken fuskarka allazi ashraqat lahu zulumat wanda yake haskaka dukkan wani duhu وصلها عليه امر الدنيا والاخره kuma wanda da shine al'amarin duniya da lahira yake ingantuwa an yi hilla alayya ghadabu kada fushin ka ya sauka a kaina aw yanzu la biya sakhatu kada damuwar ka ko ko ko ko ko fushin ka ya sauka a kaina domin da ghadab da sakhat din ma'anarsa daya lakal utuba gare ka nake gabatar da hanzari na hanzari na hatta tarda har ka yadda da ni wala hawla wala quwwata illa billah fa arsala rabbahu tabaaraka wa ta'ala ilayhi malakal jibal sai Allah ya turo wa manzan Allah mala'ikan duwatsu yasta'miruhu an an yutbika alaihim al-akhbashain an yutbika al-akhbashain ala ala ahli makka mala'ikan duwatsu yana neman izinin manzan Allah cewa manzan Allah ya bashi izinin ya kifo da duwatsun nan guda biyu da suke kewaye da makka akan mutanen makka gaba daya wa huma jabalaha al-akhbashain din nan waɗansu manyan duwatsu guda biyu alladani iya bainahuma wadda garin makka yake tsakiyarta su ne ɗaya daga ciki dutsen nan da gidan sarki fa da yake kai yau kenan da kuma ɗaya daga cikin duwatsu daga nan wanda yake hagun ɗan waɗansu hotuloli a lokacin ɗan wannan wurin nan ne maka makan ta da ba ta fi gaba ɗaya masallacin ka'aba na yanzu ba in ma ta fi sai dai waɗansu ƴan unguwanni na bayan gari ko nesa da ko gangara can da sauransu amma hakikanin garin bai fi inda yanzu masallaci ba bai yi ba to kaga da an rinto wannan duka an rinto wannan an lagar da su kenan فقال سيما ذا الله تي بل أستأني بهم ذنبي سوى هنكلي لعل الله أن يخرج من أسبابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا me yawa ubangiji ta'ala ya fitar daga cikin tsazansu wanda zai bautata masa ba zai hada shi da wani ba kun gane ko to wannan abin da ya faru kenan a ba'i kamar yadda ta san su da suke rotuwa amma abinda ibn hisham kenan shi ma ya kawo cikin asira da sauran waɗansu malamai na sira asalin kissar cewa manzon Allah ya tashi daga makka ya je sa'ib wannan ta tabbata ko da cikin sahih bukhari ta tabbata ba cikin sahih muslim amma bayani filla filla na me ya faru a wajen bukhari bai rawaito muslim ba bai rawaito ba shi ibn hisham ne ya rawaito amma da sanadi wanda yake mursal sanadi wanda yake da'ifi bari in karanto mana abinda imam al-bukhari ya rawaito wanda ya tabbata na zuwa na zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'if ya tabbata ummu na Aisha Allah ya kare da gare ta tace da manzon Allah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud shin akwai wani ne da ka taɓa fetowa cikin rayuwarka wanda yake da tsanani akan ka sama da yinin ranar uhud dan ta ga abin da ya faru da manzon Allah ranar uhud an kashe sai ibn hamza wannan kadai damuwa ce ga manzon Allah an roka kan manzon Allah jini na zuba an karya masa hakuri sallallahu alaihi wasallam an kashe cikin sahabban sa wajen mutum 70 ko na makamancin haka kaga duk waɗannan ababai ne da masu kona rai sai Aisha take cewa yanzu ko banda ranar Uhud akwai wata rana mai baki da kadi damuwa a cikin ta fa ajabu sai manzo Allah ce laqad laqitu min qawmiki maliki bari na gamu da abin da na gamu da shi game da mutanen yana nufin Qurayshawa wa kana ashadda ma laqit minhum yawm al-aqaba mafi tsananin abin da na gaba da shi shine yawm al-aqaba to wannan al-aqaba din ba wai bai'a ta al-aqaba ba um, wani wuri ne da ke tsakanin makka zuwa ta'if idza aradtu nafsi ala ibn abd yamin ibn abd kalal domin a rannan ne naje na tallata kaina ga ibn abd yamin ibn abd kalal ɗaya daga cikin shugabannin mutanen ta'if kenan falam yujibni ila ma arat bai an samu ba game da abin da nake raye shi tantalaktu wa ana mahmuman sai na fito daga ta'ib ne tafiya ta ina cikin damuwa da bakin ciki ala wajhi ina cikin damuwa kaina a kifaka a kasa falam astafit illa wa ana bi qarnis sa'adah ban ma tuno a ina nake ba sai da nazo wurin da ake kira qarnis sa'adah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abin mamaki kwarai da gaske tsakanin ɗa'if zuwa wajen fa kusan ka iya kusanta da wajen kilomita tamanin amma ya taho a ƙasa bai farga ba sai da ya zo wajen sallallahu alaihi wasallam tarafa ra'si sai na tsaya kai na sama fa idza ana bi sahabatin kada azallatni sai na ga wani girgije yana min inuwa fa nazartu sai na duba fa idza fiha jibril sai na ga mala'ika jibril a cikin girgija fa nadani sai ya kira ni فقال يتي إن الله قد سمع قول قومك لك Allah ya ji maganar da kai wa mutanenka wa ma raddu alaika da mayar da martani da suka yi maka wa qad ba'atha ilayka malakal jibali li ta'murahu bima shi'ta fihi ga mala'ikan duwatsu nan an turo shi dan ka ba su umarnin abin da kaga dama game da mutanenka magala ce fanada ni malakul jibal mala'ikan duwatsu ma ya kira yayin da kanshi fa sallama alaihi ya mun sallama sun maƙala sannan yace ya muhammad zalika fi ma shi'ita in shi'ita an utab an utbika alaihim al akhbashani yace umarnin ka duk abin da kaga dama ka faɗa in kana so in hada duwatsun nan guda biyu in rufe su akan su na maka zan yi haka kowa ya mutu فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يسي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا yace a abin da nake fata kar a halakar da su fata na a cikin tsotson su a samu wanda zai bauta Allah ba zai hada shi da wani ba in su da tije sun tafi in su shugabanni sun tafi Allah kalle cikin waɗanda za su na baya a samu wanda za su yi kalmar shahada su wato kaga mai da'awa yana da hadaf ba'id manufa ake so ta nesa ba yau manufa ta kusa ba ba huta haushi bane da'awa ga akwai bukatar lalle kowane da iya ya karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani mai wa'azi dukkan wani mai karantarwa domin ta iya waɗanda kake kira ba su fahimci da'awarka ba sai muka mummunan alfabai kai kuma sai ka ce zaka mai da martani da irin abin su ya kamata ya zanto hangen nesan ka ƴaƴansu da sauran danginsu ko almajiransu ina fata an fahimta kuma duk lokacin da waɗansu daga cikin shugabanni suka ga cewa ‘ya'yansu ko danginsu ko almajiransu za su fahimci da'awarka za su so a yi fada to kai kuma sai ka kiyar da a yi fada ba dan baka son fada ba ko dan kai matsoraci ne a sai dan kai kai kake da abin fada a yadda da shi su ba su da abin fada nasu ya riga ya kare tun tuni sun fada shekara talatin arba'in ba ya riga ya wuce kai ne kake da abin fada yanzu su tasu kasuwar ta riga ta tashi su ba su da abin fada to idan aka yi fada aka dakata baka cewa ba sa cewa su ne suka ci riba kai ne kuma kai ka samu faduwa kai so kake a zauna lafiya dan ka faɗa a faɗa shi kenan sai ga an zaɓi wanda yake shi da ya dace da fitara da Allah halitta dan adam akai fitratullahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah to kaga abinda bukhari da muslim suka rawaito kenan a takaice kwarai da gaske babu fadin zancen an jefe shi an yi kaza kamar da nace ruwayar wannan ruwaya ce mursal mursal kuma yana cikin nau'i na hadisi da'if amma hakika manzon Allah ya ce hakika ba su ansa masa ba hakika sun masa abin da ya fusata shi amma ba ruwayar bukhari ba a bayyana hakikanin me suka yi masa ba amma ga shi a dame cikin damuwa har ma bai ankara ba sai da ya ganshi a karnin sa'alif kun gane wannan ai da kyau to akan hanyar su zawo wani daga tsawon ma da ya ci gaba da cewa falan ma nazara bi nakala fi marja'ihi qama yusalli min al-layli ma sha Allah fa sarafa Allah ilayhi nafara min al-jinn yayin da ya dawo daga ta'if din sai ya sauka a wuri da ake kira nakala akan hanyar su dawowa da dare sai tashi yana kiyamul layli fa sarafa Allah ilayhi nafara min al-jinn sai Allah ya karkato masa wani zango na aljanu fastama'u qira'atahu sai suka ji karatun manzon Allah da daddare walam yusru bihim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah bai ma san cewa aljanu sun zo sun ji karatun sa ba tunda bai san gaibu ba ɗaya daga cikin hujjojin bai san gaibu ba kenan hatta nazala alaihi bai gane hakan ba sai da Allah ya saukar da fadin sa wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn ila qawlihi أولئك في ضلال مبين هل هو فدن الله أولئك في ضلال مبين وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قري ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس لهم من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين zuwa nan malai ke da sai ta kai sai ce ila qawlihi ulaika fi dhalalin mubin wato gaskiya idan mutum yana son yayi wa'azi ya more ya haddace qur'ani ba wai yana faɗa bane dan in yi muku alfahari yana faɗa dan wanda bai haddace zai ji haushi ya haddace da Allah kun za ku ji haushi ku zuciya to in ba haka ba kawai zai ce maka wajen sarrafana ilayka nafara min al-jinn ila qawlihi wa laka fi dhalalin mubin kai ma sai ka ce ila qawlihi wa laka fi dhalalin mubin irin yadda malaman islamiyya suke idan sun zo wajen manzo Allah ya karanta tatajafa junubuhum an al-madaji hatta balaga ya alamuna suka ce har kai matuƙa ya alamuna kana su sauran mana daga tatajafa wani hadisi daga cikin arba'u da hadisi kun tuno ta aiko تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ليتي تتزافى جنوبهم حتى بلغ يعلمون يا كرم تتزافى جنوبهم هل يكي متكر يعلمون to mene ne a tsakiyar to kaga shi mai rawaito hadisi ganin sa kai ya kamata kai ka karanta ka san me da ke tsakanin ta tazafa zuwa ya lamuna din kenan aiki sabo kenan wa qama bi nakalata ayyaman wato wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an kuma lokacin da muka turo ko muka karkato akalar wani adadi nafar wani adadi na aljanna yastami'una al-qur'ana suna sauraron karatun qur'ani falamma hadaruhu da suka zo wajen kalu sai suka ce an fito ku yi shiru suka ce da junan su falamma qudiya da manzo Allah ya kammala karantawa suka ji suka yi imani wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya suka ci gaba da gargadi ga mutanensu suna tana ya komana a jingu da ya komana قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم لما من جول المسافي da aka saukar bayan shudewar annabi Musa alaihi salam yana gaskata abin da gawace sannan tafai kuma yana shirwa zuwa ga tafarki na gaskiya kuma yana shirwa zuwa ga tafarki madadaci ya kawo mana ajibu da Allah ya ku mutanen mu ku ansa mai kira da ya zo daga wajen ubangiji ku ansa wa manzon Allah ya wa aminu bihi ku yi imani da shi ya gafara lakum min dhunubikum in kun yi hakan Allah ya gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma ya tsare ku daga azabar wuta amma wa wallahi ji da Allah wanda duk bai ansa kiran Allah ba fa laysa bi mujrim fil ardi ba fa daga gare Allah ba ban kasa wa laysa lahum min dunihi awliya ba ya da wani ba shi kariya in ba Allah ba ulaika fi dhalalin mubin irin wannan da basu amsa kiran ba suna cikin kasa wanda yake mabayyana abinda aljanu suka ce da mutanen su kenan manzo Allah bai san haka ba ta faru ba har sai da aka masa wahayi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخره وقام بنخلة أياما يزونا أولا دا كلا نخلة وأنسى kwanaki فقال زيد فقال زيد بن حارثة زيد بن حارثة يتي دشي كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك yanzu ya zaka ka shiga maka gashi mutanen maka dama su so kolo ka yani quraishi su so kolo ka yana nufin quraishawa faqala sai ce ya zaidu inna allaha ja'idun lima tara farajan wa makharaja Allah zai sanya mafita da kuma yayewa dangane da abin nan da kake gani ya same mu wa inna allaha nasirun dinahu lalle Allah zai taimaki addininsa wa muzhirun nabiyahu kuma zai rinjayar da annabinsa akan waɗanda ba shi wa akan yan adawa da shi sun mantaha ila makka manzo Allah ya isa makka fa arsala rajulan min khuza'a ya aika wani mutum cikin banu khuza'a ila mut'im ibn adi zuwa ga mut'im ibn adi yace adkhul fi jiwarik shin ka yarda in shiga makka karkashin kulawarka su can mutane a da larabawa suna da jiwar abin da ake nufi da jiwar kana faɗa da yan nan garin ko yan nan unguwar ta yadda inda za ka shigo in adanka za a iya maka ta'addanci game da jininka ko dukiyarka to sai wani ɗan nan garin sananne sai ce ya ku yan gari na ku ji ku ji wani na ƙarƙashin kulawata to shi nan ba wanda zai taɓa ka hasirar da ce na janye yarjejina ta da shi baya karkashin kulata to sai a far maka to yanzu manzo Allah na so ya kowa maka kuma babu wanda zai ba shi kariya don wanda suka yi imani da shi masu rauni ne ba su da ta cewa ballantana ma a ce wani zai iya ba wani jiwar sai ya aika wa wannan mutum ibn adi gashi a wannan lokacin mutumin ba musulmi bane ba yace adkhulu fi jiwari ka yadda in shigo maka karkashin kulawarka fa qala na'am yace kwarai fada almutsayin bani sai mutsayin ya kira ya'yansa wa qaumahu da sauran yan kabilarsa fa qala yace ilbisu sila yace ku sanya kayan fada wa kunu inda arkanul ka'aba ku je ku tsaya a dukkan kusurwar ka'aba guda hudu fa inni qad ajartu muhammada ni din nan na karbi kariya na karbi cewa zan baiwa manzon Allah kariya fa la yahizbu minkum ahad kar wanda ya dace zama manzon Allah zambo فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاwa suna gani haka fa matsayin bin adi ya zare kayan fada shi da sauran ƴaƴansa ga manzon Allah ya shigo maka ba wanda ya masa komai da manzon Allah ya zo bai zame ko ina ba sai zuwa daidai wato ainihin inda hajarul aswad yake fassalamahu ya shafe shi ko ya sumbace shi wa salla raka'atai ya kuma ya salla raka'o'i guda biyu wa sarafa ila baitihi sannan ya tafi gida wal mutaim ibn adi وولده مصدقون به في السلاح mutan ibn adi shi da sauran ƴaƴansa suna kewaye da manzon Allah cikin kayan fada hatta da kala bai tafi har sai da ya shiga gidansa da Allah na bayar da kariya lokacin hadda ko da yana ɗaukar addinin sa ko da da mutum fasiki ne ko fasiri kamar da manzon Allah ya faɗa cikin wani hadisi an fahimta ko shi yasa ko da a yakin badar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ba shi nasara akan kafirai ya karkace waɗansu ga waɗansu cikin fursunonin yaki sai da ya faɗi wani abin da yake nuna jin daɗinsa game da abin da matsayin ibn adi ya masa an gane ko yake cewa da a ce matsayin ibn adi yana raye kuma ya yi mun magana game da waɗannan mushan masu wari ya nuna fursunonin yakin Qurayshawa ya nemi alfarmar mu karɓi fansar su yace da na da na yadda alfarmar sa ina ba dan fahimta to kaga wancan abu ya tabbata cikin hadisin Bukhari nan yadda maza Allah ya faɗa wannan maganar wanda yana karfafa maka cewa lalle abin da mutum ibn Abi din nan yayi ko da nan an rawaito shi da riwaya da ba ta da karfi sosai wata riwaya ta cikin Bukhari na nuna karfafa shi to ina ganin a nan ya kamata mu tsaya sai mako na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai sai mu dora a daidai inda muka tsaya Allah shi taimaka mana wato karatun sira yana da muhimmanci a cikin rayuwa dan darussan da ke ciki suna da yawa mutum zai koyi juriya ya koyi hakuri kuma ya ga yadda manzo Allah da sahabbai suka sadaukar da kansu dan addinin nan ya ci gaba sai mu ga cewa yanzu nan babu wani abin da muke tsakani da Allah sadaukarwar ya kamata ta nunnun kusa da wanda muke a cikin yanzu ubangiji ta alama na gamda kasar assalamu alaikum wa rahmatullah sai sai tambaya ta ce eh wadun da zalika yana cikin abin da hakan ya kunsa wa alaikum salam eh ban ji ba eh a ba sarki bane ba shi kamar kowane mutum yake amma kamar kamar ai ba ta da wani sarki guda ɗaya kadai sarki maka kowa yana cin gashin kansa ne sai dai kawai akwai waɗanda ake rangwanta musu saboda tijantaka su ko don saboda yawan su amma ba wani sarki kadai sarki saboda su laraba a cikin al'ada su babu wannan sarauta da laraba da na'am su نعم ايه ابي بن مطعم اه مطعم ابن ابي da zaku ce dan abi din ai shi sahabi ne addini kansa sahabi ne musulmi ne amma shi mutum ban tsammanin ya musulunta zuwa yanzu ba zan iya tunawa ba gaskiya amma dai abin da ya fi karfi a cikin zuwa yanzu ba zan iya tunawa ba gaskiya amma dai abin da ya fi karfi a cikin zuciya ta cikin abin da zan iya tunawa ne kasar su shine bai musulunta ba na'am wannan yana magana eh malam babu wani sarki a makka a waccan rayuwa da suka yi ta kafin musulunci har da bayan zuwan musulunci sai da aka samu halifofin annabi ne sannan aka rika samun gwamnoni da ake turowa a makka ka gane abu sufyan kawai shugaba ne shi daga cikin shugabannin ƙuraishawa amma ba wai sarki ne ba irin yadda sarauta take na cewa mutum yana mallakar wata ƙasa mai wani faɗi na shaci da aka sani babu wannan al'adar larabawa kwata-kwata su abin da kawai suke da shi shine tsari na shugabanci a kabilance kuma dangi-dangi ne family family ne kowane family akwai shugabansu wanda in ya faɗa za a ji yadda suke kenan amma ba za ka ce ga wani wanda shine sarkin dukansu abinda zahirin tarihi ke nunawa annabawan da ake turowa zuwa ga kabilunsu za ka samu kabilar ce kadai ba wai su kadai ne a rayu ba su kadai ne dai iyakacin inda aka tura shi sauran wurare ba tura shi cewa yaje ba ba tura shi cewa yaje wa mutane wajen wa'azi ba yanzu annabi Yunus alaihi salam lokacin da aka tura shi zuwa ga mutanensa ya mutu wajibi ba su ji ba ai kaga ya so ya hijira tun kafin a masa umarni ya hijira zuwa wani wuri daban sai inda zai je ba mutanen sa bane kasancewar an tura annabi hudu zuwa ga adawa wannan baya nuna a wannan lokacin adawa ne kadai mutane a ban kasa haka kuma kasancewar an tura annabi sha'ibu zuwa ga birnin madaina wannan baya nuna a wannan lokacin madaina ce kawai gari a duniya babu sauran garuruka amma da na aka masa iyaka cewa ya to yanzu ai ba za ka iya sanin cewa to wani ne balan za ka san mai ne uzurin su Allah ne mai tura musu da manzo ba dan wata hikima ta shi an tura annabi shi zuwa game da yana ba kuma a ce ya je wani gari ba cikin ayoyin da duk suka zo madaina kawai aka tura shi na'am wa alaikum salam kana hadisi ne mursal kamar yadda malaman hadisi suka nuna hadisi mursal kuma yana cikin hadisai da'ifai ka gane ko na'am son mu gama tambaya kan abin da ya shafi sira yanzu kai tambayar ka ta shafi mai farilla zai bi nafila mai nafila zai bi bari mu kammala da abin da ya shafi sira tukuna musamman darasin da muka yi na'am sai ƙuraishawa su suka fi yawa a makka ban ji ba eh tun da su ne manyan kabilu a makka su suka fi yawa dangin ƙuraishawa su suka fi yawa to kuma tun da shi abu su fiyan ƙuraishe ne kuma gashi shugaba ne a cikin kabila da ita ce mafi girma sai wani ɗauka kamar shine sarki a garin bayan ta banda su kuma akwai ɗansu kabilu na larabawa na'am وعليكم السلام بنجبا فأخبرني بالجهاد والحدود ايه wato yakan yi wa kafirai ba ta hanyar jihadi idan ya shar'anta a yake su ko kuma ta hanyar haddi eh idan kafirai wani ya kashe wani cikin su sai suka kawo kotun musulunci za a kashe wanda ya kisan kan ko ba za a kashe za a kashe ba ce ka je ka kama su kai musu shari'a musulunci amma in suka suka ce suna so za a yi musu fa in jawo ka fasun bainahum aw ardu anhum an bai manzon Allah zabi ɗaya kenan sannan ta iya asalin mutum musulmi ne sai ya kafirta tun da ya kafirta za a kashe shi lokacin da aka kashe shi kaga doka ce ta Allah a kashe shi don ya yarda na'am wa alaikum salam mutane suka taimaki manzo Allah a ina eh eh yana cewa waɗanda suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma su ba musulmi ba wannan na nuna ai musu kikkiawan zato matakar sun mutu suna kafirai ba wani kikkiawan zato da ai musu matakar sun mutu suna kafirai taimakon da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai matakar ba su yi imani da shi ba ba zai hana azaba ta same su ba a ranar tashin kiyama akwai waɗansu dalilai da suka nuna cewa kafiri idan ya yi wani abu na kirki ubangiji na yi masa sakamako a nan gidan duniya tunda a lahira baya da rabo ya ci riba a wata harkarsa ta kasuwanci da ya sa a gaba ya ci nasara kan wata manufarsa ta duniya da yake son ya tabbatar ta siyasa ko ta wani abu sakamakon wannan abin kirkin da ya yi ko na taimakon addini ko na taimakon waɗanda suke yawa addini aiki sai a sakan ya masa da wata ni'ima ta duniya dan a lahira baya da rabo yanzu lokacin haihuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin dangin sa sun yi farin ciki cikin su kuma gashi da ya zo manzo su kuma sun yi adawa da shi wannan farin cikin da suka yi abin da mai kyau da haihuwar manzo Allah amma ba shi kan za su tsira gobe kiyama Abu Talib game da shi kadai hadisi ya zo cewa manzon Allah zai cece shi a ranar tashin kiyama amma ba wai ya ceto shi a cire shi daga wuta a kai shi aljanna ba a za a cire shi daga tsakiyar wuta sai a kai shi gaba shi ne zai zama mafi saukin azaba cikin muta cikin ɗan wuta wuta za ta tsaya masa a ma'alwallanta amma kwakwalwar kansa tana ta farfasa wannan gurin ya samu saukin kenan tunda ba a tsakiyar ta yake ba wannan hadisi ya tabbata da haka cikin sahih muslim amma babu magana cewa za a cire shi daga ciki amma za ka ji shi a tana yaɗa jita-jitan cewa ai abu talib za a ce shi a abu talib ma wai ya musulunta kafin ya mutu su shi a suna yin haka wajen ba da kariya ga aliyu ibn abi talib sai su dawo da tarihi bayan su musulantar da babansa su ai yan bida abinda suke cewa an an rayawa annabi iyayensa sun yi imani da shi sannan aka sake karɓar ransu su yan bida ai sun wuce can gurin kaji su abinda masu kai tunda dai annabi ba turo shi annabin ba sai bayan mahaifinsa ma yayi ya bar duniya annabi na ciki kafin a haife shi mahaifiyarsa kuma tun yana dan shekara kaza hudu zuwa shida ta bar duniya to ya zo ya girma ya zama dan shekara arba'in an turo shi manzo to wai sai aka farfado da ransu aka rayar da su suka yi imani da shi suka yi kalmar shahada sannan kuma aka sace karɓar ransu duk waɗannan zantuka ne waɗanda mutum baya iya kawo dalilin da zai kare su a tarihanci tarihi ingantacce wato ya'yan uwa yana da kyau kwarai da gaske ta ce waɗansu labarai marasa asali cikin addini dan ba abin da ake gina bid'a da shi irin labarai na ƙarya da hadisai rubabbu waɗanda ba su tabbata annabi ya faɗe su ba in kana son ka gyara addini ko addini a fahimce shi da ya dace wato ka karkaɗe ƙurar da yan bid'a suka sa a ciki da sauran masu labarai da makareta wanda ba ta da asali na'am yace kamar yadda aka nuna manzo Allah yana sallah aljanu sun zo sun saurare shi wannan yana ma in muna sallah za su iya zuwa su saurare mu za su iya zuwa su saurare mu amma ba za ka ce kai yanzu sun saurare ka tunda baka san gawo ba manzo Allah ba sani ba sai aka bashi labari kila in kana sallah da daddare ko kana wani abu wani aljani ya biyo ta wajen kuma ya zanto mummuni ne ko ba mummuni bane amma yana son ya ji Qur'ani zai iya tsayawa ya ji hada wari domin mu da su gaba ɗaya an tilasta mana biyayya ga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka maimaita faɗin Allah ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban cikin suratul rahman wato kaga rabbikuma kai mutum da kai aljan kuma ya ma'ashar jinni wal insi sannan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sannan da kansa aljanu suka ce wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun su da kansu suka ce wa inna minna salihun wa minna duna zalika kunna taraika kidada wannan ya zama kenan a cikin su akwai musulmai musulman cikin su ko zai iya karatun qur'ani zai iya fahimta kuma in ana yi zai iya zuwa ya ji amma sai dai yanzu ba za mu ce ai yau darasin nan da muka yi nasira waɗansu gunguna aljanu sun zo sun ji ba sai a ce aka yarda su ina ina fata mu fahimta amma bayan hana su ji karatunka ko kai ko karatunta ko karatun wani bayan hana su tunda suna cakuduwa da mutane نعم eh ban ji ba kai ba kana yi ba to sun sai ka ce kasu shari'ar mu ce mu da su yadda aka tilasta ba aka fi qur'ani da hadisi haka aka tilasta musu yadda a cikin mu akwai musulmai da kafirai su ma cikin su akwai musulmai da kafirai yadda a cikin mu akwai musulmi ahlus sunna da kuma yan bid'a su ma a cikin aljanu akwai ahlus sunna akwai yan bid'a ba abin kai bane haka ibn kasir ya faɗa cikin tafsirinsa da sauran wadansu malaman tafsiri ku duba tafsirin suratul jin wajen kunna qara'ika kidada har ma an har ma wani daga cikin magabata da ya gaba da wani aljan ina jin cikin tabi ina manta kowanne ne ya gaba da wani aljan yake tambayar sa yanzu kuma a cikin akwai yan bid'a yace akwai yace zuwa ne wanda suka fi halar da kuce yan shi'a wato wato yan bid'a ko a cikin aljannu yan shi'a matsala ne wato cikin yan bid'a ke duk malamai sun rubuta wannan a cikin littafin tafsiri da sauransu kamar yaya cewa ne da wasu kace suna zikirin mala'iku suwa suke zikirin mala'iku yan kadiriya to ai sai a ce ina suka ji zikirin mala'iku cikin su waye ga mala'ika waye hada gari ɗaya da shi a ina ya ga mala'ika a ina ya ji zikirin da mala'ika yake waye faɗa masa kaifiyar zikirin mala'ika Allah ba da labarin suna tasbihi amma wa faɗa ma kaifiyar tasbihin a yadda in kadiriya suke yau sai a ce haka mala'iku suke yi ya zama ganganci kenan wannan wannan shafi fata cikin addini kenan amma dan an ce aljanu suna sallah suna zikiri suna ibada sai wani ce shi zai yi zikiri yanzu idan muka ce me yasa kake yin wannan sai ce irin na aljanu sai mu ce ƙarya kake wa aljanu in dai aljanun ahlus sunna ne to suna yin ne yadda annabi ya koyar da duk muke haka suke yi in ko in bid'an aljanu ne to wannan kuwa